الأرض فأكبرهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم والآله حق قدره والمقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله يهدي بالحق والذين تدعون من دونه لا يقضون بالشيء إن الله هو السميع البصير والله يقضي بالحق ubangiji shi ne zai hukunci akan gaskiya kowa abin da ya zo da shi shi ne abin da zai samu ina la la su ma sa zarra bai zalunta mutane ko da ƙwayar zarra ina la la la muska da zarra wa in ta kasa su yi do'i fa wa yuti bila ta wajen azuna ubangiji bai zalunta ranar tashar kiyama ko da ƙwayar zarra abin da ka gani a cikin ma'auninka shi ne sakamakon abin da ka zo da shi in ya yawa daga nan ne ka tanada in ka ka samu daga nan ne ka tanada sannan a aljannan ma an fi juna daraja a cikin aljanna kana cikin aljanna wani ma na cikin aljanna amma gidan shi na saman gidanka kana hangen gidan shi kamar da kake hangen tauraron nan haka kake hangen wani gidansa a sama wannan da ke saman nan cibin da suke cin abinci da shi da zai ɗauko cibin nan ya jeho shi a gidanka a aljanna ɗin hasken cibin nan sai fitile hasken cibin sai ya hana ku zama lafiya cikin aljanna saboda cibin da yake cin abinci gidan shi ya fi karfin hasken aljanna ya fi karfin hasken gidanka a aljanna kaga kenan an fi juna shi ma wani na saman shi shi ma wani na saman shi kowa daraja da aka fi juna a nan duniya haka aka fi juna daraja a lahira amma kuma duka wannan ya tattaru ne akan kai abin da ka tana da ka jere shi domin ka riga ka je ba a ƙara maka kuma ba a rage maka ai lakin islamu zama musta da fara ai shi Allah bai zalunta a ba ta zuwa da fari Allah ce maka baki ne a abin nan da ka ga yayi maka in ya baka aljanna falala ne in ya yahe maka wannan ya yahe maka falala ne in ya kama ka da laifi wannan adalci shi ne kai ka aikata aka aikata maka kuma dama ya riga ya ga maka kada kai wa ma kunna mu'azzibina ta tabassara rasula mun aiko muku manzani ai muku gargadi duk abun da baya da kyau annabi ya ce kowa san shi halalun bayyinun wa haramun bayyinun halal bayyane ne haram ma bayyane ne abun da duk yake halal duk musulmi ya san shi abun da yake haram duk musulmi ya san shi kowa ya sani shan giya haramun kowa ya sani sata haramun kowa ya sani zina haramun kowa ya sani kashe kai haramun ne duk abubuwan nan gaba ɗaya ma farna likita ne mai shari ubangiji ya ce ban bar komai ba a cikin alƙur'ani face mun kawo shi shari'ar musulunci da ake kira shari'ar musulunci shari'ar musulunci abubuwa ne guda ashirin da biyar kuma dukkan su ubangiji ya kama sunansu a cikin alƙur'ani duk ya ce abu kaza bai da kyau a bari abu kaza bai da kyau a bari duk abun da bai da kyau Allah ya ambace shi kuma duk abun da zaka yi mai kyau Allah ya riga ya ambace shi shi yasa ubangiji ranar kiyama bai zalunta ya kalai ka har walladina tadawuna min duni la tadawuna bi shay inna Allah shi ubangiji huwa sami'un mai ji ne basirun kuma mai gani ne da aikin kowa kuma fasaita bi kullu ma amaltu kowa za a saka masa da irin aikin da aikata wa qul imanu fa sarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun ku je ku yi aiki Allah na ganin aikin annabi ma na ganin aikin mu'minai ma suna ganin aikin duk abin da kowa yayi Allah ya gan shi awalam siru sallallahu alaihi wa sallam kayfa kana akibatul ladina kanu min qablihim كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واقع afalam yasiru fil ardi ubangiji ya ce su waɗannan kafiran da ke jayayya da kai ya rasulullahi da waɗannan mutane da ke gardama da kai awalam yasiru fil ardi fayanzuru ba za su yi yawo cikin ƙasa ba su gana ma idanunsu wai tafiya tsarin ilimi ana so mutum ya yi tafiya a cikin tafiya zai san abubuwan da bai sani ba a cikin tafiya zai ga inda aka fi shi ya ga inda ya fi a tafiya zai ga inda aka fi gidansu da inda gidansu yake a tafiya ne zai karanci ilimi a tafiya ne zai karanci ladabi to Allah da kansa a nan shine yace ayi yawo a je ayi yawo cikin duniya in kana da hali yace ka gaya musu awlan rasul fil ardi ba za su yawo cikin kaza su bani ba kai fa kana akibatul ladina min qablihim ya ya karshen wa'ancan na gabanin su wa'anda suka fi kariya ta manzannin su wa'anda suka kariya ta manzannin su ya karshe su kazzaba qawmin nuhin wa adu wa fir'aun bin wasar Allah da kansa yake mutanen Nuhu sun karyata shi, Adawa sun karyata su Annabi Salihu, wa Fir'aun zul autar haka Fir'aun ma ya karyata nashi mutane, ya karyata nashi Annabi. Wa Samud wa qawmi Nuh wa ashabu laika ulaika al-azab. Allah ta hada Samud sun karyata. Hadda Adawa sun karyata. Hadda ashabu laika su ma sun karyata. Ubangiji yake to su yi yawo bisa kasa su ga menene sakamakon waɗannan da suka karyata nasu annabawa. Samudawa an halakar da su adawa fa arsalna alaihim riha sarsaran fi yawmin nukhasati ubangiji ya ce mun ka alko musu wani iska ya zo ya kiɗa su ya kaɗa su ya kaɗa su sannan ka sa malaika jibril ya daka musu tsawa ta sama dukkan su suka mutu su ko samudawa aka sa jibril ya daka musu tsawa ta ƙasa su ma suka mutu to waɗannan su ne Allah yake cewa awalam yasiru fil ardi ba za su yi tafiya cikin ƙasa ba fa yanzuru su gani sakamakon kaifa kana akibatul ladina min qablihim wa'annan da ke gabanin su kanu humu ashadda minhum quwwatan wa athara ai sun fi su arziki kuma sun fi su karfi kafiran da adawan nan da ake magana su adawa ba ƙananan mutane bane ba mutum yakan je daji ne ya kamo giwa ya jawo kunnen ya kawo ta gari kamar ka jawo akuya haka yake jawo giwa ya zo da ita gari saboda girman su su adawa kenan adawa saboda girman su idon mutum in ya mutu ramin idanun shi nan kura yake shigewa su ta kwana kogon ramin nan kura yake shigewa su adawa in kaga kan mutum guda zaka ce ba halitta mutum bane in kaga kunnen shi ko guga ana iya zura cikin kunnen ya shiga saboda girman su to Allah ce manya-manya mutane ne amma da muka ko musu annabi suka karyata shi ya suka kare yau ina suke Allah ce mun kama su su ma samudawa haka muka aiko musu annabi suka karyata shi su ma mun kama su to na ga kafiran ya rasulullahi wa'anda ke karyata ka wa'anda suka ki imani da kai su yi yawo su gani a bisa duniya in ji Allah wannan kamar wani aiki ne Allah ya bada shi a ji kowa je ya yawo ya gani yau din nan in ka tashi ka je wani kasa sai ka daga yace kasan wurin ya canza ba ma irin kasan ku ba itacen wurin ba ma itacen irin itacen kasan ku ba mutanen wurin ba irin mutanen kasan ku ba suturar su ma ba irin suturar kasan ku ba abincin su ba ba irin abincin ku ba kuma kai kana gani kai dan adam ne kai mutum ne su ma mutane ne kuma kasar guda ce amma da ta bambanta sai ka komai ya bambanta komi ya bambanta shi yasa Allah yake su yi yawo da zakata falyanzuru su gani sakamakon aqibatul ladina kanu min qablihim kanu hum ashadda min quwwatin wa atharan fa ahanahum Allah bi dhunubihim ubangiji ya kama su da laifin su da suka yawaita zunubi sai Allah ya kama su da zunubin nasu wa ma kana lahum min al-ilahi wa sanan ba su da wani bancin Allah da zai taimaka musu ba su da wani wanda zai kare su daga Allah azabar duniya kenan kafin a je lahira na'am
ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه
بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب الله me yasa ka halaka su me yasa kai musu azaba yace salika bi annam kana tafi rusulun bil bayyinati saboda manzannin da muka aiko musu annabawan su sun zo musu da hujjoji bayyane hujjoji bayyane fa kafaru su suka kafirci dukkan annabawa ina aka aiko su sai an ba su mu'jiza abinda za su nuna mutane wanda ake kira harful adati wai keta al'ada abinda bai yiwuwa ka yi shi shi ake kira mu'jiza manzo Allah sallama ya je yaki a tabuka duk da dai ba a yi yakin ba amma dai an yi shirin zuwa yaki to a tabuka ne abubuwa suka faru masu ban mamaki annabi sallama ya ɗauki safansa ya je tabuka dama kuma shi tabuka gari ne wanda sahabbai na jin tsoron gari saboda mutanen sun yi harbin kwari da baka in ku kun zo da takobi suna iya labewa bayan dutse su yi ta harbin ku da kwari su yi ta harbin ku to sai zaman to sahabbai ba su son maganar tabuka kuma shi annabi sallama idan zai je yaƙi in zai je misalin kaya ma sai ya gaya masahabai cewa zai je makwa saboda munafikan da ke kai labari kada su kai labarin kaya musu kai makwa in ya tashi ya wuce kaya amma ranar zai je ta buka bai koye musu ba ya faɗa musu karara ya ce inni tawajjatu ila ta buka ba fatu ne bi hadiyatiku zan je ta buka yaki kowa ya kawo hadiyarsa kowa ya je kawo taimakonsa zan je yaki sai na abakar ya je gidan shi ya kwaso duk abin da ya mallaka kaf abin da ya mallaka sai kama annabi ya ce su daga taimakona manzo Allah ce Abakar me ka ba ma iyalanka yace na ba musu Allah da Annabi na ba musu Allah da Annabi Allah anan inda yake magana da Annabi yake magana da manzo Allah yake magana amma kuma yana ga manzo Allah ya ba ma iyalansa da ke gida Allah da Annabi kenan duk inda Allah yake Annabi na wuri kenan duk inda Annabi yake Allah na wuri so daga gashi dai da Annabi amma kuma ya ce ya bar musu Annabi a can gidansa sai na Bakar kenan sai na Umar yana da dukiya sai raba dukiyar kashi biyu yana da dirhami ko dinari kusan a ce miliyan tamanin sai ya ɗauko miliyan arba'in sai ya kawo manzara su salama ce umaru mai gabar mai iyalanka ya ce ya rasu da na bar musu rabin dukiya na annabi ya ce allah shi marabin albarka sai na usmanu sai ya je ya kawo doki ɗari kowane doki yana da takobi guda kowane takobi akwai kwandon dabino bisa dokin nan doki ɗari takobi ɗari kwandon dabino ɗari sannan kowane doki akwai rigar da za ta sa na yaƙi wanda ake kira rigar sulke kowane doki kaga ya kawo abubuwa da yawa sannan har yau sai ya kawo dirhami guda dubu sai ce mazala duk wannan taimakona ne da ya zube gaba annabi dirhamin nan maza da sassalama yana rike da wani tsinke wani itace da yake rikawa dan karami sai ya sa itace cikin kudin sai ya juya kudin ya juya kudin ya ce ba tara na usmana ma fa ba da yau daga yau duk abun da usman ya aikata ma Allah Allah ya yahe masa kawai ko ma min zai yaje yayi an yahe mishi kawai usman ya samu free ticket ta wannan bangare a wajen annabi sallama na shiga aljanna bayan yana cikin ashiratul mubashirina wayanda annabi ya ba aljanna su goma bayan yana cikin wayanda suka je yakin uhudu su dari yakin badar su dari ku da goma sha uku da annabi ya wa alƙawarin aljanna har yau yana ciki sannan usmanun nan kuma shine ya auri ƴaƴan manzon Allah guda biyu sallallahu alaihi wasallam to ya kawo irin nashi taimako abraman ya kawo nashi taimako kowa ya kawo nashi taimako manzon Allah sallallahu sai shirya zuwa tabuka da ya je tabuka kafin a fara yaki sai yana ce masahabai ina abu zarar da fari yana tambaya ina abu zarar da fari sai wani munafiki yana zaune sai ce ina kana sulla ai matar shi ta hana shi zuwa abu zarar yana can wurin matar shi manzo Allah ce abu zarar kuwa abu zarar kuwa annabi na zaune bai tashi ba sai ga wani mutum zuwa dauke da kaya yana jan kayan yana jan kayan sai manzo Allah ya ce asa an ya kuna ba haifa mata ina fatan wance ya kasance shi ne wanda nake magana sai kashi ya zo da ya zo sai su da kaya kwacan manzo Allah ce ya aka yi baka iso da wuri ba ya ce ya rasulullahi ai ban gida na dawo tafiya kenan na shigo gidana mata na ta bani ruwa zan sha sai aka ce annabi ya je yaki na ce ga ruwan ba zan sha ba sai na cimma annabi annabi ya ce na san haka ne abu zarin ba ka rayu kai kadai za ka mutu kai kaɗai za a binne ka kai kaɗai za ka tashi ranar tashi alkiyama kai kaɗai zai yi maka wasiki ko da wata rana ka ga bakin fata na ba da sallah ka bishi sallah manzo Allah ya masa a anan tabuka to anan tabuka akwai ilimin da ya faru kishin ruwa ya dami sahabbai yunwa ya dami sahabbai da yunwa ya dame su sai aka ce to me za a ci sai aka je aka yanka jaki aka yanka ra- aka soke raƙumi aka yanka doki aka yanka alfadari aka tara sai aka garga manzala da manzala ya zo ya gani sai ce ma Khalid bin Walid Khalidu kada a ci doki kada a ci jaki kada a ci alfadari amma a ci raƙumi in ji Khalid bin Walid Khalid ya ce sai na gaya ma mutanen wurin na ce annabi ya ce kada a ci doki kada a ci jaki kada a ci alfadari in ji Khalid bin Walid shi kuma ɗaya daga cikin sahabban Zaid bin Haris ya ce a'a annabi ya ce a ci doki a ci raƙumi amma kada a ci jaki kada a ci alfadari sai magana ya kasu kashi biyu wa'annan suka ce za a ci doki wa'annan suka ce ba a ci doki wata rana Khalid bin Walid ya fito yana tafiya sai gamu da wasu rundunan mayaka mayakan nan yunwa ya dame su suna da ingarman doki sai shugaban su yace wani zai hana mu yanke dokin ga mu ci tun muna jin yunwa sai guda ce a ga Khalid bin Walid na ai shi sahabi ne mu ba sahabbai bane tabi'ai ne amma shi sahabi ne mu je mu tambaye shi sai suka zo suka tambaye sai ce a a tabuka ni ne annabi ya ce in sanarwa kada a ci doki saboda ka ba za a ci doki ba shi kuwa wancan riwaya ana cin doki na zaidu ya ce ana cin doki sai malamai suka dauki to halidu ya ce ba a ci zaidu ya ce gashi an ci kuma annabi ne ya ce a ci sai aka dawo madina sai aka dauki riwayar asma'u diyar sayyidina abubakar yayi aisha matan manzon Allah asma'u ta ce a zamanin manzo Allah mukan yanka doki a cikin Madina mu ci to annan ma sai malamai suka shiga to da ta ce ana yanka doki a ci a Madina shin annabi ya sani ko annabi bai sani ba shin a boye ake cin dokin ko a bayyane sai malamai suka ce a'a to ai a sama'un nan gidansu guda da Aisha Aisha nan matan manzon Allah ne ba yadda za a yi a ci doki a cikin Madina asbabu ta ci kuma Aisha ba ta da labari in ko Aisha tana labari to manzo Allah ko ya ji labari kuma annabi ya ce ku rike rabin addinin ku a wurin wannan jaryaniya ita ce Aisha saboda haka kenan Aisha na da labarin cin doki to in ko tunan riwaya ya kasance kashi biyu ga na ita Aisha ga na Zaidu to anan ya halatta a ci doki a riwayan Khalid bin Walid shine ba za a ci doki ba amma tun daga magana mutum biyu magana mutum biyu ya ci magana mutum guda saboda haka shi doki ya halatta ana iya ci doki don an ci shi a tabuka sallallahu alaihi wasallam to da yazo tabukan kafin a fara yakin sai kishi ruwa da musu habai abin ya kai musu ko a aka zaka ce Rasulullahi ba mu samu ruwa ba muna fama da rashin ruwa to shine ce a samu masa ruwa dan kadan a cikin ƙwarya aka samu ruwa dan kadan a cikin ƙwarya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa yatsunsa guda biyar sai ruwa na buga cikin yatsun nan ruwa nan ruwa nan ruwa nan ruwa ya tsafa wannan haka yayi kawai sai ruwa na zuba sha kama bude bakin famfo sahabbai suka sha ruwa suka koshi aka ba da wakai ruwa suka koshi bai ɗage hannun ba sai da ruwa ya fara gudu ruwan na gudu duk duniya da lahira babu ruwa irin ruwan kausara ruwan nan na aljanna shi ma ruwan kausara bai kai ruwan nan da ya kuku gwacin yatsu manzan Allah ba da aljanna da duniya da lahira babu ruwa irin wannan da ya kuku a yatsu manzan Allah saboda sauran ruwan gaba daya sun tafi na akun fayakun shi ko wanda ya bugo hannun manzo Allah ya bugo ne a irada ruwan din da za a sha shi da ta ji ruwan ya saba ma kowane ruwa na duniya ai ba cikin kasa ya bugo ba ai ba daga sama ya zubo ba ai ba cikin duwatsu ya bugo ba cikin cikin annabi ne cikin annabi jini ne ai an sani ba ruwa bane to kenan ruwan ina fito ashe ruwan ya fito ne min indillahi to sabai suka sha ruwa suka koshi aka ba dawakai aka ba raƙuma kowa wadata har aka yi wanka har sai da ruwan ya zama rahi ruwa ya fara gudu annabi ya ce an wadata aka ce mun wadata rasulullahi sai ya dage hannunsa yana dage hannunsa kuma sai ruwa ya tsaya to wannan kadai ya isa mu'jiza da manzon Allah kuma shi kadai ne annabin da ya tafi irin wannan a cikin annabawa dukkan bani adama halitta gaba daya ta san babu ruwa da zai kuku cikin jikin dan adam a shashi amma nan salama ya sha ba da ruwa irin hakan nan wata rana yana zaune aka kawo masa jikansa sai ji hasan sai hasan din na kuka yana karami manzara ce ne na kace kishi ruwa ke jiya su da ruwa ke so to a bashi ruwa mana sai ce ai ko nan babu ruwa sai da ce a kawo shi da aka miko masa shi sai manzo Allah ya jawo harshen shi ya sa masa a baki sai gashi yana tsotsa ruwa kowa na ji yana kwam kwam yana hada ruwa sai da ya koshi a cikin harshen manzo Allah kaga ya sha ruwa kuma wanda shi kuma ruwan ya fi na yatsun nan wannan ruwa na harshe shi kuma ya zaci na yatsun to ruwan harshe shi ko a ina fito a ina fito wannan dukkan mu'jiza ne na manzo Allah sallallahu alaihi to dukkan annabawa idan aka aiko su sai an ba su irin waɗannan abubuwa wanda za su yi kai ba ka iya yi da gani kai ka san cewa lalle wannan ba ordinary ba ne wannan ya ci karfi na annabi sallama yakan sa ka kira ice don kai imani ya ce je kira ice kin ce kai da kanka zaka je ka ce mai ice na annabi na kira to in kowa na iya haka kai kira ice mu ne zo kai kira shi zo wannan mu'jiza ne na annabta wata rana yana zaune sai ga wani balarabe ya kashe damo a daji har ya yanke damo tun da saye ya aje damo sai da yamma ya ɗauko damon ya soka bindi cikin bakinsa ya hido ta hannun ta bakinsa ya rataya a shi ya zo zai wuce sai annabi ya ce zo mana ka zo ka yi imani ai ni annabin Allah ne ka zo ka yi imani da ni sai ce a to har annabi wai ce kwarai ya ce to ni ba da kai annabi ne sai damon ya ga ni kai annabi ne wai shi abin da ya ɗauka abin bai yiwa tuna tun da safe yanke damo to ya za a ce kuma damo ya ce shi annabi ne sai masala ce a ji damo sai a ji damo kasa sai annabi ya ce madamu labbu ana kiran shi babab ayo babab alastu bi rasulullah aw ana rasulullah ya kai da mu ni annabi ne sai da mu ce ashhadu an la ilaha illallah ashhadu annaka rasulullah na yi imani da Allah ɗaya ne kuma na yi imani kai manzo Allah ne manzo Allah ya ce to kai dai to wallahi na yadda kuma ni ma ashhadu an la ilaha illallah ashhadu annaka rasulullah sai ya musulunta to shi kuma da mu ya warke kuma da mu ya tashi a mu'jizar an tada da mu da aka yake tunna sabu sana abin ban mamaki ga damo ya magana abin da ba taɓa ji ba to wannan shi ne kira karkul adati wata rana wani balarabe yana kiyo cikin daji sai ga kura kura ta sabo da gudu za ta kama akuya sai balarabe ce ah ya ɗauko sanda ya bi kura da gudu sai kura ta tsaya ta ce ya ce ma kura wawo ya banza ta ce kai ne wawa sai tsaya to lallai akwai magana kura ke magana sai ya haka iriya da ake ya buga hannu ya ce abin mamaki kura na magana sai kura ta ce kai da kake da ban mamaki ba ni ba ga annabi ta cikin gari maka kowa na nana imani kana nan kana kiyo kura magana kike ta ce magana ni ke yi annabi na nan zaune kowa ya imani da shi kana nan kana kiyo sai ce oh oh ya ce ni ko dabbobin ga da na su inda zan kai su da ni ma na je na ga annabin nan sai kura ta ce bari zan fake maka je ka dawo ni zan fake ma dabbobin kura da ake tsoro kuma ga ta za a ba fako sai ba ba kura fako sai ta so cikin gari manzo Allah sallallahu alaihi yana zaune sahabbai sun kewaye shi ko da ya zo tun karo annabi yana zuwa sai annabi ya ce masa kura ta turo ka tun kafin ya magana annabi ce kura ta turo ka sai ce to ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah to sai imani to irin wayannan abubuwa su ake kira mu'jiza ga annabta kuma su ke zamowa karama ga waliyi waliyi ma yana irin sa shi ake kira karama idan waliyi yayi yayi koyi da annabi ne don al'ula ma'u warisatul anbiya su malamai su suka gadi annabawa su wanda suka gadi annabawa su ake kira waliyai ba irin ordinary malaman ka kowa malam ba su bane a'a waliyai masu tabi'u irin na annabawa su suka gadi annabawa na'am shi yasa Allah ya ce ma sauran kafirai ku daina karyata annabi ku daina jayayya da annabi babu tafiya cikin ƙasa falyanzuru kaifa kana akibatu alladhina kanu min qablihim kanu hum ashadda minhum quwwatan wa athara fil ardi fa akhadhahum Allah bi dhunubihim Allah ya kama su da zunubansu wa ma kana lahum min Allah waqil kuma ba su da wani wanda zai agaza musu ba su da wani wanda zai taimake su كان ذلك كان ذلك بأنهم كانت تأتي رسل بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. تو ين هذا كما saboda an aiko musu annabawa ba su yadda ba Allah ce shi sa muka kama su kuma Allah mai tsananin azaba ne Allah mai tsananin iko ne akan duk wanda ya saba masa kowa kiyaye Allah ba a wasa da Allah ko gwamnati ba a gaba da gaba da ita balle Allah gwamnati ba a gaba gaba da ita in kai gaba da gaba da ita za ta karya ka muna nan zaune lafiya lau sai aka ce muna kada wanda ya sallar juma'a kada wanda ya sallar juma'a akwai corona an hana sallar juma'a to mu da yake muna da ƙarfin imani mu kan ba mu ki ba don ni ba juma'a ɗaya da ta kuce ne mun kai sallar juma'a amma tuna muna tsoron gwamnati ba mu fito fili mun yi ta gani ba amma mun yi addu'a koye tuna mun sai da ake juma'a mun yi addu'a ba don ba za mu fasa sallah ba sai dai tashar kiyama amma mun yi addu'a koye amma tuna ta ce kada a yi to ba dama a yi saboda ba iya ja da ita in ka ja da ita za ta karya ka to mutane kenan yan uwanka balle Allah gaba da gaba da ita balle Allah kowa na ji kuma sallah ya gagara in aka yi sallah magariba ba a da ku yi sha'i ba ana gama sallah magariba sai kowa koma gida to masu karfi imani kamar mu sai mu haɗu mu sake yin shayi in dai koronan bai kama mu wurin sallar magariba ba sai wurin sallar shayi zai kama mu a wurin sallar bai kama mutane wurin magariba sai wurin sallar shayi sannan bai kama kowa a kasuwa sai a masallaci in shiga kasuwa nan ake a cika na abubuwan nan ga dama bai kama kowa ba sai a wurin ibada to duk da haka an yi haƙuri an bi ta ƙarya tsire ke bai hure hure ke bai yaya an kai ƙarshen abin amma ba a da ita ba don tana da ƙarfi to in ko ba iya ja da gwamnati to a kiyaye Allah Allah ya fi kowa ƙarfi duk abin da kowa ke ji Allah ya fi shi shi yasa Allah ya ce to duk abin da mutum ke ji yayi yawo ya ga wanda ya fi shi komi na karya shi in mulki kake ji yanzu da za mu fara tarihin Fir'auna baka taɓa ji mulki irin na Fir'auna ba in kuɗi kake ci ba ka taɓa jin kuɗi irin na ƙaruna ƙarunan nan da za mu tari a kansa makullan makullan shagonsa lokacin ba mota raƙuma ne raƙumi dubu saba'in ake ɗora makullan shago kawai makuli ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya a haɗa wuri guda ɗora mana raƙumi a haɗa ɗora mana raƙumi sai an yi raƙumi dubu saba'in suna ɗauke da makullan shago saboda tsaban dukiya yana ina a yau duk abin da kake ji ai wanda yake ka komi kuntarancin ka komi ta'addancin ka ai wanda yake kai ai rukanatu kowa na ganin girman annabi kowa na son annabi shi da ya gamu da annabi sai cewa annabi mu yi kokowa to kaga dai abu ban mamaki kenan shi kokowa ma zai da manzala sadaka duk abun da kake ji ai wanda yake ka jin wannan abun kuma Allah ya kawo karshe shi shi yasa Allah yake cewa a'a kada ka tada hankalinka daga kanka ka duba wai ana auna aka yi wani saurayi wanda ya karfi shi kirarinsa babu maza gabanka shi haka ake kira shi babu maza gabanka wato kowa ma mata ne shi kadai da namiji rannan sai aka ce masa babu maza gabanka ya ce na farka na ga doctor tsaye ashe ya rashin lafiya an kai shi asibiti an mai operation to ko da farka sai ga doctor tsaye gaban shi in an ce babu maza gabanka sai ce a doctor na gaba na na ga tsaye to doctor ke gaban su balle Allah saboda haka kowa ya tsoron Allah ubangiji yana babu labari ne akan kowa ya dawo ya koma a wurin Allah na'am ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين anan ubangiji zai faɗa ma tun farkon suratul dafi suratul dawuda yana babu labarin annabawa ne kuma ana babu labari ana ba mai gidan mu haƙuri واذكر عبدنا داود الزبريد إنه أواب إنا سخنا الجبال مرسبهن بالعشي والإشراق كتنا باوى مؤنبي داود أكا باشي لابان داود أكا وهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ أرد عليه بالعشي فاترة الجياد أكا بلاش لابان النبي سليمان da irin mulkin Sulaimana da irin iko Sulaimana aka gama bashi labari aka ce wa qur abdana ayyuba zalaifi innahu awwab واذكر عبدنا ايوب اذ نادى ربه اني مسني الشيطان بنصر وعذاب har yau kuma aka bashi labarin annabi ayuba irin rashin lafiyar da ya yi da irin wahalhalin da ya yi da aka gama aka ce wa gur ibadana ibrahim wa ishaq wa yaquba aka bashi labarin annabi ibrahim da annabi ishaq da annabi yaquba da aka gama aka ce wa gur isma'ila wa yasa wa dalkifil kullu min al ahya ka ambata musu tarihin annabi Ismaila da annabi Yasa'u da Zulkifli aka ba annabi wannan labari sannan aka zo cikin suratul Zumari aka yi tarihi mai yawa aka yi wa'azi aka ja kunne aka ja kunne sai aka faɗo cikin wannan sura yanzu da ake kira suratul Ghafir ko suratul Mu'minina shi ma ubangiji yayi gargadi ya ja kunne har yau kuma gashi zai ba mu labarin annabi Musa irin abin da ya faru kuma duk wannan ana yi ne fa don mu dawo mu yi imani mu yarda da Allah mu bi Allah saboda duk abin da kake ji to ka ji fa wancan da aka yi gabaninka ya fi ka ji shi shi ne ya ra'ida babu shi eh rashin kwana ne akwai wani ali alƙali a nan kano aka yi shi amma da rashin mata ya ɗan mota ne ya rashin lafiya ga kai shi asibiti dokta ya auna shi ya ce baka kwana rashin kwana ya ma yawa ka kai shekara nawa ya ce bana muna da shekara arba'in ba mu kwana ba aka ce a karɓar kallawa ya kamata ka yi kwana ya ce ba don shi aka halice mu ba sai da abin da zai faru ya faru na aka yi na san wani malami a nan ko kuwa na kiran shi Siddiqu koko na san shi yayi rashin lafiya ka kai shi asibiti doctor ya akar maka Allah baka kwana ya kamata ka samu kai kwana yace a kwana ka in dai ba shi ya zo ya dauke ba ba mu da lokaci shi kuma kwanan bai zuwa sai da aka yi mai allurar kwana aka ce mai wani magani ne yayi kwana ya farka kuma tun sannan bai sake ba bai to duk abu na kake ji an kika ji shi in ta bangaren Allah ne an tafi haka nan in ta bangaren shedan ne an tafi haka nan to wai ana gaya maka ne don kai ka dawo ka wa'azantu ubangiji yana ba mu labari nan wala qarasa la musa bi ayatina wa sultanin mubin mun aiki annabi musa in ji Allah amma kuma mun bashi ayoyin mu kuma mun bashi hujjoji ubangiji ya ce mana ya aike musa da ya aike musa sai Allah ya ce na bashi ayoyin da zai je da su inda na aike shi amma ni yanzu nan bai gaya mana ina ya aike musa ba amma zai gaya mana inda ya aike musa amma ya bashi hujjoji wanda in ya ji ya nuna hujjan hujjan zai sa a san cewa shi annabin Allah ne kuma shi Allah ne ya aiko shi shi nake faɗi dukkan annabawa sai an ba su irin wannan hujjoji wanda in sun zo sun karanta shi za ka tabbatar da su annabawa ne annabin Allah ne kuma Allah ne ya aiko su to ubangiji ya ce mun ba shi hujja yana cewa wala na Musa tisa ayatin bayyinatin fasal bani Isra'ila mun ba annabi Musa hujjoji guda tara da ya buka ce ka je da shi wajen fir'auna ka je ka yi masa wa'azi amma Allah zai ga mana da aike shi amma ya je da su ya je wa'azi kuma duniya ta ji labarin annabi Musa alqur'ani ba Musa aka sauke ma ba ba shi ba da ke da alqur'ani amma saboda girman shi da girman kafirinsa sai da Allah ya kamo suna da Musa cikin alqur'ani so 134 in ana ce Musa Musa so 134 a cikin Al-Qur'ani wai saboda abin da ya faru tsakanin da Fir'auna na
إلى فرعون وهامان وقارون وطاروس أمر كذاب ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسورة المبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب وبين ياتي مو أيش موسى أو جيش فرعون ده هامان ده قارون da muka aiko shi sai suka ce masa kai ai wannan zahirun kazzab ai wannan mai sihiri ne kuma tatacce makareci wai annabi ne ake kira makareci annabin Allah annabin Allah ne ake kira mai sihiri wannan fir'auna fir'auna fa ba mutumin misir bane fir'auna mutumin sudan ne mutumin sudan ne asalinsa kuma shi fir'aunan nan kartaki ne dan caca caca yake yi sunan shi auru dan caca ne bai da aiki sai caca to yana nan bakin fata da mutumin sudan ne yana ne yana caca sai aka ci shi ranar nan aka canye shi gaba daya ya rasa da zai yi sai ya buga caca da gidan shi aka canye ya buga caca da matar shi aka canye ya bukwa su ƴaƴan shi aka canye duk abin da ya mallaka ya buga caca aka canye to sai bangaye sai ya tashi sai sheka da gudu sai ana ce farran aunu farran aunu ga aunu ce ya gudu ga aunu ce ya gudu sunan shi aunu kuma aunun nan fir'aunan nan sunan baban shi mus'ab sunan baban fir'auna uban bai taba haihuwa ba bai samu haihuwa ba kuma uban makiyayi rannan yana kiyo sai ga wata sanuwa ta haihu shi uban sai abun ya bashi mamaki sai ya hasada ya ce ni ban aihu ba sai dabbobi ke aihuwa jibe da sanuwa ta aihu to sanuwar sai ta bude baki ta ce mutsabu ni ne na haihu kake min hasada to kai ma za ka aihi da amma sai ya zubo gishiki a cikin wutan jahannama to sai zo ya auhiri fir'auna da fir'auna ya tashi sai tashi dan cacan shi da aka zo aka canye shi gaba ɗaya baya da komi sai ya sheka da gudu sai ya bar ƙasarsu na sudan ya taka da kafa sai ya shiga misra egypt kenan to da ya shiga misra sai ya zo yana bako yana bako bai san me zai yi ba sai ya tsaye kankana yana yanyankawa yana sayarwa wannan fir'aunan fa da kuji ana ta bala'i da shi fa shi ne wannan din fa yanyanka kankana yana sai da kankana yana yawo da kankana ana sayan kankana yana bako a cikin misira Allah da iko sai aka zo aka yi alloba a garin misira da aka yi alloba sai mutane na ta mutuwa ana zuwa ana binne su makabarta shi ma tunna mai ƙarfi ne in ka gan shi isasshe mutum dogo ne mai ƙarfi ne sai ya zo bakin makabarta sai ya tsaya kuma shi bako ne bai san kowa ba a gare to da duk aka zo aka kawo gawa sai ya ce kai ka wani sarki sai a bashi ba a san shi ba duk wanda ya kawo gawa sai ce ka wani sarki sai a bashi sai aka bashi kuɗi ya ta tara yana tsaye bakin makabarta yana tara kuɗi yana tara kuɗi kuma shi bako a gare sai aka ga gaya ma sarki aka ce ranka ya dade wani mutum na nan ba ko bakin makabarta duk wanda ya kawo gawa sai a shi kuɗi hannunsa sai sarki ya ce a ji a kira min shi a ji maza a kira shi sai aka je sabon sarakunan gargajiya ne aka je aka kira shi sai zo fada kai daga ina a sharar kai ai ni bako ne to kai bako ne aka yi ka zo kana ansar kuɗi kana tara ya ce wallahi ran kai da ai kai nake tara ka san ka akwai haraji da yawa ran kai da ba a tsara bane da an samu dukiya ya ce na'am okay to in ji shi bayani sai ce ai duk wanda ya kawo ya kamata ya ba da kuɗi bai kamata a kawo gawa abin ne kawai a tafi ba sai sarki ya ce to mun samu kuɗi ya ce ga kuɗin da aka samu sai aka ce lalle an samu kuɗi ya shigo to tun na haka ne an naɗa ka kai ne shugaban masu gadin makabarta sai aka zaɓi wasu aka ce to kuna aiki karkashin karkashin wannan bako ya sunanka ya ce ya ce aunu fir'aunu sunanka fir'aunu eh sai aka yi mai ɗaki ɗan karami bakin makabarta saboda kudancin shi nan yake kwana bakin makabarta sai aka yi masa wasu yan yara wanda ke aiki tare da shi in gari ya waye sai ya zo fada sai ya zo ya gaida sarki mai gadi yaya mai gadi makabarta ya ce a ranke ne lafiya lau rannan sai ya zo ya gaida sarki ya ce ranke ne akwai hanyoyi da yawa da za a samu kuɗi da za ka yadda sai tsara maka sarki ya ce bismillah shi ya fara tsara yan sanda shi ya fara tsara su immigration su custom duk inda kuɗi ke shigo ma gwamnati a duniya ta ɗaune tsara shi shi ya fara tsarawa shi ya fara tsara banki shi ya fara tsara duk wani hanya da kuɗi zai shigo ma masarauta sai ke ranke da in mun tsara wannan abu za a samu kuɗi sarki ya ce na baka dama duka shirya su ya shirya wa'annan kungiya ga nasu tawaga wa'annan kungiya ga nasu tawaga wa'annan kungiya ga shugaban su shi ya fara da komanda cewa kai ne jagora wannan tawaga kai ma kai ne jagora wannan tawaga duk fir'auna ya su lokacin sarkin na zaune na kallon sa da ya gama tsarawa sai aka ce to an nada shi shine shugaban su baki daya sai zama shugaba kaga dan mai bako ya zama dan gari sai zamanto shine shugaba na security duk wani labari na tsaro shi zai kawo masa sarki yana iya zuwa wurin sarki da daddare yana iya zuwa wurin sarki da rana yana iya zuwa wurin sarki kowane lokaci ran kai dai abu kaza na faruwa a gari sai sarki ya ce masa kai maza ka dauki mataki to sai ya dauki mataki sai abun ya a kwantar da wannan abin ne to a haka sai ya zo yayi karfi to lokacin da ya yi ƙarfi lokacin su hamana su ƙaruna duk suna nan kuma manyan mutane ne da sauran manyan fadawan sarki duk suna nan kuma manyan mutane ne kuma abin ban mamaki shi bai kwana sai makabarta nan makabarta ɗakin nan nashi ne yake kwana ciki ana nan ana nan da daddare nan sai sarki ya kwanta kwana misalin karfe biyu sai sarki ya mahalki ya ga katon kunama kunama ya zo ya tsalle shi sai sarki ya farka da kwana ko da farka da kwana sai hankali shi ya tashi wani wani irin mahalki ne kuna ma zai kalle ni sai sarki ya hau doki wai wa zai tambaya sai ya je samu fir'auna na gadi a makabarta sai ya sauka da daddare ka samu sarakuna da manyan mutane suna yawo da daddare da ba a gane su sai ya shiga da daddare ya ta yawo kila toci lagarai in ya gane ka dan kauce kila ma kaɗan zuba mai kwata bai magana don bai su ga gane shi don manyan mutane suna yakan annabawa ma sun yi irin haka irin su annabi dauda sahabbai sun yi irin haka irin su sayyidina umar to shi ma sai ya fita yana ya ya je samu fir'auna yana gadi da daddare karfe biyu sai ya kwankwasa mai sai ce wane ne sai ce ai sarki ne a ranke da ne sai ya fito da gudu lafiya ranke ne sai ce wallahi maliki na yi yanzu da daddare nan kafin kuna mabaki ya ɗan ne kuma hankali na ya tashi mai gadi ne kaga za a yi sai ta kai kai kai ai ba lahiya ranka dai ba lahiya ina zuwa sai ya shiga cikin ɗakin shi sai ɗauko takobi da zuwa sai cire kansa kaga da ya kira ruwa mai gadi makabarta ya kashe shugaban ƙasa sarkin gari to da ya kashe sarkin Allah da iko yake sai ya kwashi suturan sarkin sai ya sa sai ya hau dokin sarkin sai ya tunkaro gidan sarki yana zuwa gidan sarki masu gadi sai suka bude masa kofa ya riga ya san ɗakin sarki tun da sarki na kiran shi mitin da daddare suna shirya abubuwa sai ya tunkari wurin kawai da ya sauka doki sai shigo cikin ɗakin sarki sai ya zama sa a matsayin sarki ne kowa bai sani ba a cikin dare sai ya kira wanda ke tsakon fakon ɗakin sarkin sai ya ce zo sai ya zo yanzu da daddare na ina so ka je ka kira min uban doma ka kira galajima ka kira marafa ka kira wambai ka kira wane ne duk manya manyan da ke fada ya ce a kira su cikin dare nan sai aka je aka kira su akwai central bank wanda laraba ke kira baitul mal inda ake tara kuɗi na gwamnati bankin na kusa da ɗakin sarki ne shi fir'auna ya san cewa nan ake tara kuɗi shi kenan da aka kira mutanen ga manya an ce duk wanda aka ce sarki na kira ai bai tsayawa sai suka zo dukkansu da daddare nan suka suka taru a falo suka zauna suna jiran sarki ya fito da zai fito sai ya buɗe ɗakin nan da sarki ya tara kuɗi sai ya kwasu kuɗi da yawa da ya zo sai ya zauna kan kujerar da sarki ke zama sai ya buɗe huskarsa ko da suka ga cewa a'a wannan yana sarki bane sun miƙe da sai ce kowa ya zauna kowa ya zauna na ga kuna fama da talauci na ga kuna fama da wahala shi yasa na kife gwamnatin nan na kashe sarki nan don kuku wadata kai marafa ga miliyon kaza kai uban doma ga miliyon kaza talajima ga naka wan bai sai kowa na mun gode ranka da ne mun gode ranka da ne sai ce to kowa ji ya kwanta ya yi shiru kada wanda ya magana gobe da sahe in an taru in na fito in mutane za ku yi magana ku da ke manya ku faɗi ku ce ranka da ne in kun ce ranka da kowa ma ya yarda cikin dare ke kaga ya ji mulki a cikin dare kuma ya shirya fasalar talauci bala'i ne Allah raba wani talauci duk mafi yawan kasan da kaga an kuba an ji mulki talauci ke jawo shi duk mafi yawan kasan da kaga ana fitina wallahi talauci ke jawo shi idan akwai wadata ku dibi kasashen da ke da wadata da kasar larabawa da kasar turawa wayanda ke da arziki ba su so ko gardama a yi ko fada yanzu dubi irin dubai in ka je dubai ko gardama ba a yi balle a yi fada ba ku ba ka taɓa ganin wanda ya faɗa da wani ba ka taɓa ganin wanda ya zagi wani balle wanda ya mari wani saboda kowa na da arziki kowa na so a zauna lafiya amma da zara ana fama da talauci to kai gani kake duk abin da zai faru ya faru mana ai ba ka da tuna ba ka da menene to kaga su wa'annan fadawa talauci da suke fama da shi da ya ba su kuɗi masu yawa sai suka yarda kowa ya dawo gida miloniya kila ma gidanka kana fama da miyan kuka to gobe za ka sha jamiya shi ya naɗa kanshi sarki kuma ya kawo dukiya ba su gari ya waye aka zo a taru fada ne ana bauta ma sarki shine Allah su to da aka zo aka taru sai shi fir'aunan duk da matan sarki ba su da labari sai ya fito fada fada sai zai zauna duk wanda ya gani a ai wannan ba mai martaba bane ina mai martaba to sai manya manyan su ke zama gaba sai dukkan suka miƙe da suka banta ce ran kai dade to suka laji masu wambai sun ce ran kai dade kai dogari na ruwanka kai ma ayyade dade kai ka ce kai dade sauran talaka ina rogo kowa ma sai faɗi ran kai daɗe ran kai daɗe shi kenan sai zamo sarki ya naɗa kanshi matan sarki sai ya auri na aura wanda yake so wanda zai kora ya kora kuma gidan sai zama ya gadi gidan dama yana da ƙarfi yanzu kan sai ya ɗebo dukiyar sai dinga raba ma talakawa ka san kana in kana mulki in kana da rowa baka jin daɗin mulki wahala kake wallahi ba mai son ka sai kai ta nan kullum a dudunkune kullum a mace in ka biyo ko mutane ba su bin ka kowa bai kallo ka don kai marwaci ne ka biyo gangan gidan kowa ka wuce ba wanda zai ce ma ranka da balle wanda zai raka ka to baka ci ba ma balle ka ba wani ci to to baka ba mutane ne zai sa su bi ka ina ma mutane mulkin ka ko duniya ka dora ta kai in baka ba kowa ina ma wani da kai saboda haka duk mutumin da ke mulki yana rowa zaka yi wahala ne a mulkin bai jin daɗin mulki in kana so ka ga mulki to mulki da alheri mulki da kyauta yanzu marigayi da ya rasu nan babanmu ba sai ai maka bayanin mulki ba in ya fito yana tafiya duk inda ya sai ya kwashi gayya ya tafiya duk inda ya sai ya kwashi gayya don kowa na sa ran zai samu in ka zo gidan ko da yau cikin alheri ake to duk manyan sarakuna haka suke to sun fi jin daɗi amma in ka ce kai baka ba kowa daga kai sai ƴaƴanka ko daga kai sai matanka to shikenan sai kai mulki daga kai sai ƴaƴan naka sai ka kowa bai ganin girman ka kowa bai ganin darajar ka to fir'auna abin da yasa yayin mulki a misra kenan ya zama shi yana raba musu alheri sai talakawa suka so shi sai kowa ya bance da tsohon sarki ga wanda ke ba mu kuɗi mai zamu yi da wancan da bai ba kowa komi sai aka bance da da wancan tsohon sarki sai fir'aun ya fara karfi sai fir'aun ya fara karfi sai ya sa aka gayyato duk ƙauyuka duk ƙauyuka to an bai sabon sarki in kuka zo sarki ya ce kwasu kuɗi mai yawa sai baku a wannan ranke dai mun yadda ba taɓa irin ka ba zaki ba taɓa irin ka ba na ga muku talauci ba zaki ba wanda ke son talauci so dole to da haka sai ya mallaki duka misra da ya mallaki misra milki ya zauna ya yi ƙarfi sai ce to abin da za a yi yanzu bai kamata ana bauta ma gumaka ba shi da karan kansa shi ya kamata a bauta ba sai ya kira hamana sai ya ce masa hamana shi ne wazirin wancan sarki sai ya kira sai ya ce har yanzu fa kai ne waziri ina so a bauta min amma in an zo fada kai nike so ka fara kai goshi ka kasa ka gaishe ni sai ce hankali an gama sai ka kudi mai yawa sai bashi daga yawa aka zo aka taru sai hamana ya ce ni ne ina so kowa ya bauta mini sai hamana ni ke sai a matsayin waziri sai fadi ya kai goshi kansa ya gaishe shi sai kowa ma ya bi to shi ne sai Fir'auna ya fara mulki kajin da Fir'auna ya kare mulki Misra ya karbi mulki yana bako da ƙarfi sannan ya zo ya ci gare da alheri har yanzu ko ɗan siyasa ko mai mulkin gargajiya duk wanda ke alheri to shi aka fi so akwai wani bawan Allah yana aikace aikace da yawa ana ba labari ya yi aiki amma da bai da alheri kaga ba a son shi tun da bai da alheri to Najeriya ko kwano za ka buga masa ka buga masa sili idan ba a ci an koshi ba menene amfani shi bai da amfani saboda haka Allah na son mai kyauta annabi sallallahu cewa as-sahiyyu khadimullahi walau kana jahila mai kyauta masoyin Allah ne ko jahili ne in ji annabi in dai kana da kyauta Allah na so ka ko kai jahili ne manzo Allah na cewa al-bahilu adullahi walau kana alima mai rowa maki Allah ne ko da malami ne saboda haka rowa baya da kyau idan kana da ilimi kana so ka ji daɗin ilimin ka zama mai alheri idan kana da mulki kana so ka ji daɗin mulkin ka zama mai alheri duk bai wanda Allah ya maka in kana so ka duk mutumin da kaga ana mafadanci mai kyauta ne in baka kyauta ba kowa garkan gidanka wa zai zo nan yunwa mata kore shi wa zai zo nan yunwa ma ya kace shi amma idan kana da alheri ko shigowa kai gari aka ce ga wani nan sai kaga ta kowa na kokari ya gaishe Allahu akbar mutumin kirki kai bari mu je mu ma za mu samu na cefani wallahi wani zai zo ko karyawa ma bai yi ba a wurin da yake sa rai ya samu na kari amma don kana babban mutum kana marwaci kana wani sanata ko kana house of ko kana wani minista kana marwaci na rabu da na kai sai dai gwamnati ta baka da karfi da yaki amma ba don talaka su zaɓe ka ba don ba ruwan talakawa da kai saboda kowa zama mai alheri kada ka yarda Allah ya maka baiwa ka zame ruwa ka cuci kanka kuma za ka samu kuntata ranar tashi alkiyama annabi ya ce Allah bai so mai ruwa Allah bai so mai ruwa ko ba wai sai kana babba ba ko kai karami ne ka zama mai alheri ka dibi gidanka in ka zama mai ruwa ka dibi takuran gidanka amma ka zama mai alheri da ka tun karo gida yara za su shako da gudu ba ba ba ba suna sa ran ka so musu wani abu za ka ba su wani abu amma idan ka zo mai ruwa da ko cikin gidanka sai ka shigo gidanka ke ka haɗaki ka ba yaron da zai gaishe ka balle matar kowa ma haushi yake ji mai kawo ka gida war haka tunda kai marwaci ne baka da amfanin komi to balle a ce kana babban mutum kana mai mulki kuma ka hada da rowa me za ka yi da abun ina za ka kai abun akwai kujeru wanda duk wanda ya zauna bisa kujerar Allah ya gama ya mata baiwa akwai irin kujeru a sarakunan gargajiya akwai irin kujeru a 'yan siyasa akwai irin kujeru a manyan ma'aikatan gwamnati da zaran ka zauna kan kujerar to Allah ya raba ka da talauci ko ka nema ko baka nema ba baka talauci to tun da ka hau wannan mukabi kai ko bai zai saka yi rowa in kai rawa sai a koma gefe ana hangen ka gayi can wallahi gayi can amma in kai alheri sai kowa zo kusa da kai kowa na kokarin mai ganka kowa na so ya baka hannu saboda haka kowa zama mai alheri ubangiji ya gaya mana tawakkal sana Musa bai aci wasu mutane mubin ila fir'auna wa hamana wa qaruna mun aiki annabi Musa insha Allah zuwa fir'auna da hamana da qaruna idan an kama su su uku nan to an kama duk kasar baki daya ƙasa na iya yin imani idan ba a kama su ba to ba a kama kowa ba saboda su talakawansu su suke kallo da su ake koyi su ne manya a lokacin ba mai arzikin karuna a lokacin ba mai kusanci da fir'auna irin hamana sannan duk ƙasa gaba ɗaya babu irin fir'auna shi yasa Allah ce Musa mun aike shi ne a wajen fir'auna da wajen hamanan da wajen karunan ya yi musu gargadi ya gaya musu cewa shi annabi ne Allah ne aiko shi kuma na abun ban mamaki shi annabi Musa na fa gidan Fir'auna ya tashi wato Musa guda biyu ne akwai wata karuwa da ta yi ciki sai ta aiki yaro da ta aiki yaro sai ta sa mai sai aka sa mai suna Musa to da aka sa mai suna Musa da yaro ya fara girma sai ta jefar da yaro a daji yaro ma yana karami ta je ta jefar da shi a daji karuwa ce ba ta so a gane Allah ce ma mala'ika Jibrilu ka je ka reni yaro malaka jibrilu kullun shi zai zo ya bayarwa abinci kullun jibrilu ke bashi abinci har yaro ya girma ana kiransa musa sabiri sai ya zamanto yana kamin jibrilu kullun jibrilu ya zo duniya shi yana ganin jibrilu tunda shi ya rene shi to amma musa sabirin nan abun ban mamaki daga ƙarshe sai koma kafiri shi ko wannan musa dama an gaya ma fir'auna an ce za a aiki wani yaro shekaru kaza masu zuwa to idan yaro ma an aike shi shi zai kawo ƙarshen mulkinka an kai ƙarshen mulkinka sai fir'auna ya ce namiji ne aka ce eh namiji ne yaushe aka ce saura shekara kaza da shekara ya zo sai malaman suka gaya mana cewa to wannan shekara fa mazan da za a haifa a cikin su ne za a haifi yaro da zai kawo ƙarshen mulkinka sai fir'auna ya ce idan an aiki ta namiji a yanke in an aiki mace a bashi sai ya naɗa mata unguwan zoma ya nada su ya ce su je duk gidan da mace ta aihu in dai namiji ne a yanki to haka ake yi in an zo wannan gida an nada hida namiji nan za a yanki in mace ne a batta in namiji ne a yanke sai da ya yanka jariri dubu saba'in dubu saba'in ya yanka saboda yana son yanka annabi musa to annabi musa mahaifiyarsa da ta ɗauki ciki sai cikin ya zamanto bai bayyana ba allah ya koya ciki amma tana da wata abokiya cikin masu yankan jarirai abokiya take kuma ta gaya ma abokiya take to ina da ciki fa kina da ciki eh kina da ciki eh tab to Allah ya sa shekaran yanka ba shekaran zaki aihu ba domin fir'aunan ya zo ya ware shekara bana an aihi maza a yanka baɗi na aihu kada a yanka domin kada a rasa maza gaba ɗaya a gare saboda haka bana a yanka amma baɗi kada a yanka to ita kuma tana da ciki sai ta gama abokiyar ta yankan kuma Allah da iko da za ta aihu sai ta aihu shekarar da ake yankan jarirai ne shekarar ta aihu abin ban mamaki ita abokiyar nata ita ma shar annabi Musa ranar da za ta aihu ne tana cikin gida ba ta yadda ta hita ba don ba ta so kowa ma ya san cewa tana nakuda kuma da lokaci yayi sai ta aihi annabi Musa ta aihi annabi Musa ta wanke shi ta ɗauko shi ta riƙe ta ba shi nono sai ga masu yankan jarirai sun shigo gidan gafara dai da ta ji muryarsu tana riƙe da shi sai ta jefar da shi ba ta san inda ta jewa ba ashe ta jefa shi cikin garwashi inda ake gasa burodi garwashi in wanda ake gasa burodin nan ashe ciki ta jefa shi ita ta sani ba suka shigo mun ji labarin an ce kida da ciki ta cewa lafiya launin ban da komai ba an ce kiyar ba ta ce ban da ɗa ban aihu ba kun gaya da nake suka bincike ta suka bincike ta babu jini babu alamun jini Allah ya ɓoye aka ce to lallai ba ki haihuwa sai suka wuce sun fita sai ta ce ina ma yaron ne tana dubawa sai ta gan shi inda ake gasa burodi ga ya talarciyar garo shi ya sa babban yatsan shi a baki yana tsotsawa yana dariya alamin musa kenan sai ta sa hannu sai ta ɗauko abinta da ta ɗauko abinta sai tana tunani to yanzu ya zani sai Allah ce wa auhayna ila ummi Musa an ardihi fa idha khifta la taki fi yamin wa la tahafi wa la tahzani ina radduhu ilayki wa ja'ilun min al-mursalin sai Allah ce a gaya mata Jibrilu kenan aka aiko mata malaika Jibrilu ita ba ba annabiya bane amma an aiko mata malaika Jibrilu Maryam uwar annabi Isa ita ma ba ba annabiya bane amma an aiko mata malaika Jibrilu idan qalat malaikatu ya Maryam la tasafiki wa dahirki wa tasafiki ala nisa'il alamin to su biyu din nan an aiko musu malaika Jibrilu ko su ba annabawa bane domin ba a mace ba annabiya da ana mace ba annabiya da sai da Fatima ta zama ba annabiya amma ba ta bayyana da ta dauko nan yana tsotso hannunsa sai ta bashi nono sai hankalin ta ya tashi to yanzu kai ya zani sai jibrilu ya zai ce yanzu Allah ya ce nake lokaci yayi karanta tambayan Allah ke mu gobe za mu dora akan tarihi insha Allah lafin Allah rama ne shi ya biya ne
Alhamdulillah Allah saka alkhairi Alhamdulillah mutum na farko na cewa karfin lamu mun yi kari bayani akan batun cin doki to cin doki ya halatta ko ne haramun ne
wannan riwaya na mutum biyu da suka ce ya halatta amma imam malik bai yarda ba imam shafi kadai shi ya dauka saboda haka tuna imam malik bai yarda ba kuma muna mazhaba maliki ne to ba za mu ci amma mutum ya ci bai laifi ba alhamdulillah sai da sai kin ga wajen assalamu alaikum malam sai maniyin da maniyin da ya fito ba tare da wani sha'awa ba mutum zai yi wanka wankan janaba a idan ya fito babu shawa ba za a yi wanka ba idan ka ga kamun kwani da matanka ba ka yi mani ba sai bayan ka gama ka je ka yi wanka ka tafiya da kila kana ma kasuwa ko kana gona sai mani ya zubo to wannan ba sai mai wanka ba amma idan ka haura kuni yana tafiya irin yadda yake zakwada in kai mani sai kai wanka ko ka hau wani ingarran doki yana suka da karfi in kai mani sai kai wanka amma in ba ta shi bangaren shawa ba ne ya fito amma kai kwana kai malki da mace duk wannan za ta yi wanka amma da kawai don wani yana tsaye ba lalura ko mani na iya fita to wannan ba ta yi wanka ba ya zama salsal mani wai mai zuban mani ko da yaushe alhamdulillah Allah saka da kai wai Allah raba ya ce wanda ya taka wuta ba yayi mani to wannan ai ba la'i da hidima ne ba daɗi yaji ba ko ai wannan ma shine ma bai wankan ba gaba daya
Allah saka da kai ah tambaya na gaba na cewa malami ne tare da mijina ina da wadata to sai yake zai aure ni shi kuma talaka bai da komai
ban fahimce ka ba
matar ce matar matar take tare da mijinta kafin a yi auren kafin a yi auren shi mai tamar mawaraciya ce sai shi kuma talaka ne na neman ta to sai sai ta ce kafin a yi auren in an ya aure ta ya yi alƙawar ce ba zai da ba zai kishiya ba har abada ne ta ta ta ta ta ta ta wadata in ya yarda a yi auren sai aka yarda ita wata fara ma sadaki kuma da gidan gidan da ba da nata ne hatta ma musulunci riga riga an ganci daga shi ita ta bada ta bada ko ba ta ko ba ta yi to suna nan tare suna tare shekaru shekaru da yawa to sai shi ma sai ya wadata to ya wadata ta ga wani da sai ya tara da kauri sai ya aure ana nana ma sai tara mata kuma to sai ta ce lalle auren da ba shi tunda suna so alƙawari cewa ba zai ba zai ba zai ƙara aure ba wai ya wannan auren yake aure ko akwai shi manzo Allah ce man nazara Allah Allah ya si an ya si na fala ya si wa man nazara Allah an yi yawo fal yawo duk wanda ya alƙawarin zai saba Allah to kada ya saba ji annabi amma in ka alƙawarin zaka bi Allah to ka bi shi ai shi aure ibada ne ba sabon Allah bane cewa kai alƙawari da shi kada ya aure ya yarda cewa kada ya aure din na ɗaya lokacin yana tallaka ita ke ɗauke da nauyinsa to ai shi ma ya arziki ba gidanta bane to shi ma ya nashi gidan ba dukiyarta bane to shi ma na nashi dukiyar kaga yana dama ya aure sannan ko bai arziki ba in ya kai lokacin da zai aure ya halatta ya aure ai na ta alƙawalin babu shi ita na ta kishi ne ba alƙawali bane ai inda gaskiya ne sai ta ɗauki alƙawali masa komi har mutuwarsa komi arzikinsa ba zai yi ba yana iya aure ya halatta da rashi kudu ma Allah ya ce kowa yayi ai rashin yin mata hudu hudu shi yasa kasa ke abun da take ciki shi yasa ta duniya ta rike ce da kowa zai kokari a wuri mata hudu in an rage mata bannan zai rage a bisa kasa in ko banna ya rage zaka ga komai ya zama daidai zahara fasadu fil barri maktabati aidin nas fil barri wal bahri maktabati aidin nas Allah ya ce ga banna na ya bayyana a kasa tudu da ruwa saboda bannan da mutane ke yi to da za a yi kokari kowa ya hudu din da an rage bannan alhamdulillah Allah saka alkhairi to kun ji kenan maza sai a sa sai a sa ta mara Allah fara gare ka mana
alhamdulillah ita mana kana cewa akan Allah ni ne da mahaifi da mahaifina mahaifin sai ya ce yana son aure kuma auren budurwa ta uwar kuma ta soma ta sai uwar ta ce mishi kada kada kada yana mahaifinsa aure in yayi masa aure zai za ta tsine masa kuma ya kuma yace lalle lalle hakika sai dan bani dai har ya haihu to lalle ya ya masa aure to ya wannan hukunci yake a zai ma uban shi aure ko ta tsine masa su dubu bai kama shi ai na ta kishi ne kawai shi ko kishi ai ba ibada bane sabon Allah ne kishi eh ga mace ba ya da kyau amma ga namiji yana da kyau don annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk namijin da bai da kishi dan wuta ne zai shiga wuta shi ya kira duyus namijin da bai da kishi ai alade da Allah ce kada ci alade bai laifi ko ba shi bai da kishi ne shi yasa Allah ce kada ci naman shi kada musulmi ya ci alade domin shi alade idan kana neman matar shi bai magana amma kun zo kuna faɗa akan kashi ko abinci zai magana yanzu zaka yana bobo bobo bobo bobo akan abinci amma kana neman matar shi ba abin da ya damu ba zai magana ba shi yasa Allah ce kada ci shi bai da kishi haka duk namijin da bai da kishi shi ake kira duyus karshe shi zai shiga wuta ne to ita mace ana so ta yi kishi ne a wurarraki daban-daban ta yi kishi a wurin ibada ta yi kishi a wajen yi ma mijinta hidima ta yi kishi a wajen jawo hankalin mijinta ko wajen saduwa da ita ta yi kishi ta yi ma mijinta abinda wata ba ta iya yi to inda ake so mace ta yi kishi kenan ba wai wajen kada ya yi aure ba a shi yin aure ai Allah ne ce ayi kuma annabi ne ce ayi saboda haka dan nan tun na uban na so aure kuma uwa ta so ba ya halatta ya ce ma uban aure ba tsinuwa ba komai za ta yi bai kama shi don ba ta yi ne akan gaskiya ba ita ta yi ne akan abin da kuke kira personal interest ko ba na shari'a ba ra'ayinta ne karan kanta ita kadai na'am alhamdulillah na saka alkhairi ta mana gona cewa cewa ana ana bayanin cewa nana sai da fatimar zahra'u diyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce shugaban mata duniya da lahira sai ce ba shi ya ji ma wani malam na cewa ba haka ba na nan maryama uwar nan isa ita ne shugaba na mata to yawa ya wannan yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shugaban mata Fatima ce shugaban mata ya ce Fatimatu mulkatu minni Fatima tsokan jikina ne Imam Malik ya ce la usawi malakatu Rasulullahi ma ahadda ba zan kamanta jinin Annabi da wani halitta ba cikin matan duniya ai Maryam ko Khadija ta fi da daraja wurin Allah sayyida Khadija matan manzo Allah ai ta fi ta fi Maryam muqami sayyida Aisha ta fi Maryam muqami manzo Allah sallallahu alaihi cewa Aisha da sauran mata kamar wani tauraro da ake kira Surayya bisa da sauran taurari ba a mata wanta ta ballanta na Fatima duk duniya da lahira ba a yi kiyama cikin darajar Fatima ba ranar alkiyama idan an taro wajen hisabi kowa da kowa na wurin idan Fatima za ta wuce sai Allah ya ce mala'ika a faɗa ma duk wanda ke nan rufe ido kowa sai ya rufe ido shi Fatima ta wuce bisa farin doki tana tafiya a guje mala'iku na biye da ita sai ta ketara ta kai aljanna ta ce kowa bude ido ta wuce ina ki hada fatima da wani wane mutum
alhamdulillah Allah saka alkhairi to bana gwada cewa assalamu alaikum wannan shin ya halatta a auri kawar kishiyar mamata
yaya ban fahimce ka ba na'am eh assalamu alaikum malam shin ya halatta na auri kawar kawar kishiyar mamata kishiyar mamashi eh kawar kawar eh ya halatta ya halatta mana ina kawantaka zai hana aure ko ma abokiyar mamashi na yana iya auren ta inda ta yarda ne mamashi ne aka haramta mishi ba wata ba abu yanzu don tana da mamar sankaran kanta tana da wata abokiya ai shari'a bai hana aure ta ba balle kuma abokiyar kishiya kishiyar ma uwarsa ce amma yana iya auren ta shari'a musulunci ya yarda ai ba mamashi bane Haka.
ba dai na iya hakuri da tsohonta ba sai ya daura don dai ka san abokiyar kishiyar mamashi kan ba tsaron yariya ba ce
ta magana cewa assalamu alaikum malam shin ya halatta mata mata su bi sallan jana'iza
sallan jana'iza ga mata da suna zuwa an zo an hana su ne da an yarda su je amma yanzu shari'a ya hana su saboda mafi yawan sallah waje ake ba a yarda kuma mata su zo su bi sallah ba gaskiya ba inda aka ce mata su bi sallan jana'iza an fara ina nan gari janara eh to in ka duba za ka ga kila izala ne a yanzu su kuma a cikin warware addini su ne a wannan ai ba a koyi da su in an bi su ai za su halaka al'umma ne gaba daya duk abin da ba a yi suna yi su
kalam da nake tambayar suna da yawa za mu ɗan karanta ko biyu sannan gobe sai a ci gaba da yadda inda da faya assalamu alaikum malam shin ya halatta idan kwaro ya shiga cikin kunne ana iya sa ruwa a cikin kunnen saboda kwaro ya fito kuma yana kuma yana ana mashi na azumi
eh to allalura ta tudihul mahzura lalura ya halatta duk wani abu balle matsala ne na rashin lafiya in kwaro ya shiga kunne ana iya sa ruwa saboda kwaro ya fito in ma har ya zama lalura ne ana iya shan ruwan saboda a samu lafiya ɗin in ya so bayan azumi sai a ranka azumi guda in ko an sa ruwan kwaro na iya fitowa to sai a sa ruwa saboda a fito kwaro ya halatta
wani yake ce mana saka alkhairi ya cewa ya ga wasu suna sallah ba ba aladan shi
wannan duk masu kirkire-kirkire da ne sabon zamani sallah ba ladanci manzo Allah da ladani guda biyu yana da Bilal yana da Ummu Maktum kowa ya san Bilal ladani manzo Allah ne kuma kowa san Ummu Maktum ladani manzo Allah ne to ya annabi zai ladan kai baka yi ladan ba kai kuma wa huwaye kai waye wannan duk wanda kaga yana wannan ba su koyi da annabi yanzu wani bawan Allah ya min tambaya wai yana azumi sai ya bude baki irin da ake hamma din nan ha sai kuda zai shige kurum har ya shige cikin ciki ya azumin shi yake a sha wannan azumin bai lalace za dan ji dai dama dama don zai rage yunwa amma azumin bai lalace ba to aka shi ya kira kudan ba kuma ba da zai yi
alhamdulillah Allah saka alkhairi ah malam ina ya tambaya na ji wasu malam suna bayanin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne fiyayyen halitta gaba da ya fi kowane ba annabi girma da daraja amma kuma an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kara fifita yunusa bin mata a kansa ko kuma yana kiran kuma sai da annabi yusuf babba dan babba saboda haka ba zai ba za a ce shi ne fiyayyen halitta ba
Allah ya ba ma hujja bane manzala to yusuf mata ma ake ba ka ulul azmi wa idha hazna min annabiyina mithaqa wa minka wa min nuh wa ibrahim wa musa wa isa ibn maryam wa khazna min mithaqa galiza su ma da suke manya ma ba hada su da shi ba lai musa manzala su sallama babu kamar shi cikin halitta ba a annabawa ba ba a manzanni ba ba a mala'iku ba duniya da lahira babu irin manzo Allah أين فادي أجام غنا هو صفوة الرحمن خيرة خلقه في قلوه في سفله في فلكه في الأمره في قلبه في شركه لم يخلق الخلاق حتى مثله لا خلقه لا خلقه لا بجله لا أسله لا أدله لا فله لا بعده لا قبله تعميما manzo Allah babu kamar shi ba a haɗa shi da kowa in shi ya ce kada ku bibita ne akan Yusuf ai ku kame shi ne yanzu yanzu nan ka zo ka ce ga wata malam sai ce almajiri ne malam sai ce almajiri ne to almajiri ne to kalma ya sana kuma almajiri ha wannan ai girmamawa ne cewa kada ku bibita ni akan yunusa yunusa ma manzo ne amma ai kai ka san cewa shi ya fi yunusa tuna wal karfa danna ba'd nabina ala ba'd Allah ce mun fifita annaba wani bisa wani balle su da aka aiko kauye ko wani gari shi da aka aiko duk duniya gaba daya babu kamar su yanzu na in za a kira sallah sai a ce ashhadu anna muhammadur rasulullah a makka ma shi muhammadu rasulullah a london ma muhammadu rasulullah in ka ji germany muhammadu rasulullah duk duniya shi kadai ake kira ashe babu kamar shi duk cikin annabawa
Sunan Allah da saka lafari tun ba ta karshe don Allah sauran su sun hakuri sau ta sun yawa gobe za a ci gaba da aka tsaya. Tun ba ta karshe a yau wata ce take tambaya cewa iyayenta kenan uwa da uba kenan sun aiko ta so sun ganin ta a mijin wajen shi bai yadda ba. Mu uwaye sun maka cewa hakikan ta zo tana son su ganta. to ita ta san ko menene ba kuma shi miji ji da yadda ba wata je ko kuma ba za ta je ba ya kamata da miji ya hakuri ya bari ta je bai kamata ta je ba don ba su ta saba mishi ko ta saba musu ba matsala amma shi ba su ta saba mishi amma miji ma ya kamata ya mata adalci ya raka ta da kanshi ai ta ne biyayya kuma ta mai da'a tun har ta ce tana so ya bari ta je yana da kyau miji ya bari ta je amma bai kamata ta je ba da izinin miji ba maza da sallama ya ce idan mace ta fita ba da izinin miji ba cikin wutan jahannama take takawa har ta je ta dawo Allah zai tsine mata malaiku sun tsine mata tsuntsaye za su tsine mata annabi ya ce hatta hita ma filbari hakihin da ke cikin ruwa sai sun tsine mata idan ta mutu inda ta je na annabi ya ce ta zama yan wuta ta mutu yan wuta saboda ta ci ba da izinin mijinta ba saboda haka kai hakuri ta yi ta lallashin shi har mata izini ta je ya fi daraja mata ku daina fita ba da izinin miji ba baya da kyau baya da kyau bala'i ne ba dan karami ba eh ba dan karami ba alababa lafiya da zama lafiya sallah
ومن صلى عليه بالثالثة عشر من شهر رمضان.
وأن يصلى يوم ركعتين ركعة كتل يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة أول ركعة ذاكرة الفاتحة وقل هو الله أحد خمس مرات يقول هو الله أحد بيار
وقد أدى كان أبادة صلى بايوا ركعة بيو صلى مع تيا فاتحة تيا قل هو الله بيار قل هو الله قوم كينا دوكا
فقد أدى حق شهر رمضان in kai haka ka ba da haƙƙin shahar ramadana gaba ɗaya watan ramadana ka ba da haƙƙin sa da sallolin da ake yi da azumin da ake duka ne ka ba da haƙƙin watan gaba ɗayan sa lahu min al-ajri kaman salla alfa raka'atin za a baka lada kaman kai sallah raka'a dubu wa sama 20 sanatan kama za a baka lada kaman kai azumi shekara 20 wa dawo Allahu kitabahu bi yamini Allah zai baka littafin ka hannun dama sun mai karau ya sama duniya ka karanta ya samadu ya samadu ka ga ranar kiyama hannun dama za a baka kamar wace ka tabu biya mini fa sawfa yahasabu hisaba yasira da an baka littafi hannun dama za a ma hisabi dan kadan ne ka wuce abin ka aljanna saboda ka raka'a biyu ne fatiha daya kul huwallahu biyar raka'a na biyu ma fatiha daya kul huwallahu biyar sallama daya in an gama a karanta ya samadu ya samadu ya samadu ya samadu kaga ka ce kul wallahu ahad allahu samad to samad din nan shine ya samadu ya samadu in ka mance ka karanta kowane irin sunan Allah Allah ba mu lafiya da zama lafiya Allah ba mu lafiya Allah ya zama lafiya Allah ya zama lafiya dan galadima kaya ma ya aiko da sadaka ya ce mai mai martaba sarki bargu sanatu halin da turo addu'a kuma insha Allah sako ya zo kuma za mu yi masa addu'a muna roƙo Allah ya gafarta mu ya gafarta mu iya da kakannin mu Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya Allah ya gafarta malamu da malaman malaman mu Allah ya gafarta mu shehunan mu da shehunan shehunan mu Allah ya wadata mu Allah ya ni'imta mu Allah ya azurta mu Allah ya muna arziki mai yawa Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya Allah ya zama da kasar mu lafiya Allah ya zama da garin mu lafiya Allah wa'annan bala'o'i da Najeriya ke fama da su Allah ka yaye mu alfarma manzo Allah Allah ka ɗauke mana musiba kowane irin alfarmar manzo Allah Allah ka kare mu Allah ka tsare mu dare da rana Allah ka kiyaye mu dare da rana alfarmar manzo Allah muna yi ma chairman din addu'a Alhaji Usman Balabar mai Allah ya saka mu da alheri Allah ya kama masa Allah ya iya masa Allah ya dafa masa Allah ya gina arzikin sa muna yi ma Hajiya Abule addu'a ta yi kuma da alheri Allah ya saka mu da alheri Hajiya Abule Allah ya raya miki ƴaƴanki kuma Allah ya miki arziki mai yawa muna yi ma su Khadija addu'a na Kaduna da kannanta da yananta da mamansu sun aiko mana da alkhairi Allah ya saka musu alkhairi su ma Allah ya musu kyakkyawan sakamako muna ma ba su mu addu'a Usama ya aiko da alkhairi Allah ya saka masa da alkhairi mun gode mun gode abun da yake neman nan Allah ya bashi kuma Allah ya sa ya zama alkhairi gare sa ya zama alkhairi zuwa gare mu duk waɗanda suke mana hidima a cikin wannan tafsiri Allah ya saka musu alkhairi wanda ya muna hidiman taro ko mu Allah ya saka ma kowa alfarman manzon Allah duk wanda ya dube mu da idon rahama Allah ma ya dube shi da idon rahama muna yi ma barista sarkin bargo addu'a Muhammadu Sani Halilu Sani ya yi tafiya Allah ya kawo shi lafiya Allah ya kiyaye shi Allah ya tsare shi Allah ya kare shi masarautarsa Allah ya kiyaye masa kasarsa Allah ya tsare shi a inda ya tafi nan kuma Allah ya tsare masa gidansa Allah ya tsare masa kasarsa Allah ya sa ya dawo lafiya ya iske mu lafiya alfarma manzo Allah ya biya masa bukatu sana alheri alfarma manzo Allah duk wanda ya mana hikima a nan ko menene da shi Allah ya saka mu da alheri muna baban malam Shaibu addu'a kullu yana tare da mu kuma kullu yana mana hidima shi ma Allah ya saka mu da alheri Allah ya kara masa lafiya Allah ya kara masa lafiya Allah ya masa wadata alfarman manzo Allah muna tare da Malam Abubakar shi ma yana muna hidima yanzu nan ma shi kama littafin ganin sallah Allah ya saka mana baka da alheri Allah ya masa arziki mai yawa ina ma kwamitin tafsirin na addu'a suna da kokari Allah ya biya bukatun su Allah musu arziki mai yawa Allah na roƙe ka don sirrin annabi duk wanda ke yana da bukata Allah ka biya bukatun mu Allah duk wanda ke yana da abin da yake so a wurin ka Allah ka ba kowa abin da yake so Allah abin da kowa ke tsoro Allah ka kare shi alfarman manzo Allah Allah abin da kowa ke bukata na alkhairi Allah ka yi muna Allah ka yi muna don darajar wannan wata Allah ka yi muna don darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim sallallahu an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره يوم الدين العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين